أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر وسائل نظرة تأتي لنا بالزفر أكراتمنا 29 akwai kalmar da ban faɗe ta daidai ba karazatu akiya wannan murjani da ake sa a wuya ko yanzu wani abu da ake ratayawa mata suke ratayawa a wuya to a shi ake cewa karazatu mun kuma muka ce kazaratu in aka ji karatun za a je karazatu race sannan yau a duba duk gaba gida alfasalu sabi fasali na bakwai halatuhu halin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama fi zaruriyati cikin abubuwan da larura ne a rayuwa dole ne a yi su to ya annabi ya ɗauke su dole ne waɗannan abubuwan a rayuwa a yi su wa amma mata da'u daruratul hayati amma abin da larurar rayuwa wanda dole ne a rayuwa take kiran dole sai an yi su in dai mutum yana so ya rayu dole sai ya yi waɗannan abubuwan ta zuwa ilai take kira zuwa a gare shi mimma fassalna cikin abin da muka rarrabe shi fa'ala salasata adrabi to sun kasu kaso uku to shi alƙali ya ce mana ya rarrabe su rarrabewar a gurguje gata abubuwan da suke larurori a rayuwa manyan ana ce musu larurori guda biyar wajibai guda biyar wanda duk abin da shari'ar nan ta musulunci take nufi tabbatar da wayannan larurori guda biyar na rayuwa su ne ne wayannan larurori guda biyar in aka ce ne larura guda biyar na rayuwa ga su su ne wayannan larurori guda wajibai na rayuwa wanda shari'a ta ruban ta gyara su ga su kiyaye wannan in aka kiyaye su aka tsaya da su rayuwar mutum ta duniya za ta yi daɗi kuma rayuwarsa ta lahira ma za ta yi daɗi rayuwarsa ta duniya in ku aka ɓata su to rayuwar mutum ta duniya za ta ɓaci kuma mutum ya je ya sha wuya a lahira wa'annan abubuwa guda biyar to me wa'annan abubuwa guda biyar na farko kiyaye addini kiyaye addini dan adam rayuwarsa ba ta taɓa yiwa ba shi da addini kuma kowane iri ma bare kuma mu musulmi bare kuma addinin da Allah ya yarda da shi inna dina inda Allahi al-islam to kiyaye addini kiyaye addini dan haka hatta wanda suka kafa demokradiya shi George Washington din yace in dai aka lalata addini aka in dai aka lalata addini kuma aka lalata ƙasa to ba zancen dimokuraɗiyya ta zama shirye ba abu ba to kiyaye addini na ɗaya kenan addinin nan da duk hawansa addinin an ce abu addini abu uku ne kamar yadda jibrilu ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba Allah sallallahu alaihi wasallama shekara goma sha uku a madi a makka shekara goma ko sha ɗaya a madina Allah ya kafa ya kafa addini ya faɗi shari'o'i ya faɗi hukunce hukunce ya faɗi ayyuka kasu har wani mutum ya zo yake cewa ni hukunce hukunce sun min yawa horanni da wani abu da zan ɗauka ce kan harshenka ya gushe ɗanye da ambatan Allah ka zama zaki ai dole dai in ka za ka yi zikiri dole ka ibada ne kuma dai ka wannan jawabin kalin ne na annabi to don kan ka abin mu gigice kan muka sai jibril ya zo ya tace addinin ya tace mana addini ya ta wai musulunci ne annabi ya faɗe su guda biyar wai me imani ne annabi ya faɗe su guda biyar wai me ihsani ne annabi ya faɗi ihsani me kiyama ne ce wannan ba a faɗa ban fi ka sani ba to me alamomin ta to ga alamomin to sai an jima ce jibril ne ya zo don ya sanar da ku addinin duk abin da na karanta ga suna jibril ya ya tattare su wannan hadisi yana daga cikin karshe karshen hadisi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe ma da watanni ne kawai ko satuttuka annabi ya sallallahu alaihi wasallam to yanzu addinin nan duk gaba addinin an faɗe shi yana nufin ibadodi na jiki in an faɗa addini ibadodi na jiki waɗannan salloli da abubuwa da muke yi sai kuma abin da zuciya ta kulle na daga imani da Allah imani da annabi imani da mala'iku imani da kaza da shi imani duk gaba ki daya sai kuma ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ka dinga ganin Allah yana tare da kai da ihsani dai duk shikenan an gama to wayannan to kiyaye addini an ce kiyaye addini duk an faɗi wayannan duk gaba ki daya sai kiyaye ranka kai rannan namu duk gaba ɗaya ajiya ce ta Allah kyauta ce ta Allah Allah bai yarda mu salwantar da shi ba ran namu ma ba haka Allah ya sake mu kayan Allah ne to Allah bai yarda mu lalata ma kayansa ba sai kiyaye zuriya ƴaƴa da waye sai kiyaye su sai kiyaye hankali kiyaye zuriya dan a dinga tsara zuriya a tsara aure a tsara kaza a tsara da za a ce wani dan wani wani ɗan gidan wani yana neman wance ya gidan wance za a haɗa aure an haifi wani ya zama ɗan gidan wani jikan gidan wani jikan gidan wani ya kaza amma ba mu zama rayuwar tumaki ba sai dai akwai ka tafi ta kan titi da yau ciki kawai ta zo gida kana ta murna za ka samu rago don ka ci nama ba don zuriya ba ya ka ba ta zama haka ba ko kuma ba ka zama haka ba ba wanda dan tinkiyarsa ta zo da ciki ko ragonsa ya zo da ciki kowa zai ce sai an je an nemo wani ɗaya waye ya yi boyewa ma zai idan kawai in can masu suna da rabo a cikin nama duk gaba dan adam ba zai zama haka ba gyara na sai kiyaye hankali da an ce mutum ba shi da hankali kuma shi kenan ba mutum ba ne shari'a ta faɗi a kansa zaman gari ya faɗi a kansa sashi a cikin lamari ya faɗi a kansa kaza kaza to lallai wannan hankali da shi ne ake komai shi ma kiyaye shi dole ne shi ma kiyaye shi dole ne sai kiyaye dukiya dukiyar nan da ake harkoki da ita da ita ma ba banza ba ce dukiyar nan yau ba wani abu da ko a shana ba ka siya ba da kuɗi to lalle sai an tsara da kiyaye ta da kaza banda cuta da abu to waɗannan kiyaye addini kiyaye rai kiyaye kanka kai kanka rai kiyaye zuriya kiyaye hankali kiyaye dukiya waɗannan su ake cewa larurori guda biyar in ka lura duk abin da shari'a take kewayawa akan wayannan take kewayawa duk gaba ɗaya in aka kiyaye wayannan rayuwar duniya ya ce daɗi rayuwar lahira sai ce daɗi in aka tozarta wayannan rayuwar duniya ya tozarta rayuwar lahira sai ta tozarta da duk gaba ɗaya wayannan su ne a gurguje Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi yanda ake kiyaye su hukunce hukunce Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم قل ne musu ta'alau ku zo atulu zan karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangijin ku ya haranta muku akan ku Allah ta shiru ku bi shi an ka ku tara komai da shi wa bil walidayni ihsana ku kyautata iyayenku wala taqtulu auladakum ka ku kashe iyayenku min imlaki saboda tsoron talauci na hannar zuwa ku mu muke azurta ku wa iyahu da suma wala ta ƙara fawahisha kan ku kusanci zina ma zahara minha abin da ya bayyana gare ta wa ma baɗana da abin da ya buya a gare ta wala ta ƙatulun nasa lati harrama Allah illa biha kan ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da gaskiya suna nan mutum ko ta san wa'annan abubuwan mutum ya kashe a kashe shi mutum ya ba a da kunce-kunce yana nan wajen kotu zalikun wasiyakun bihi la'allakum taqilun wannan shine abin da Allah ya wasiya da shi a gare ku ko kwa hankalta wala taqrabu malal yatim kan kusan kan ku kusanci kudin maraya illa billati hiya ahsan sai da abin da ya zama mafi kyau mafi kyau kasuwanci za ka yi da shi al'ada yanda ake kasuwanci da yanda ake iban lada da yanda ake abu kuma kasuwanci wannan duk an san kan a ba da niyyar kasalwantar ma ko kai abba to illa billati ya asa hatta ya buluga ashiddahu har sai ya kai karfin sa sai a mayan masa ya iya kasuwanci ya iya kaza aya ta warware wa awqul kaila ku cika mudu wal mizana da ke bil qisdi da adalci la nukallifu nafsan illa wusa ba ma tsora rai sai abin da ta iya dan abin da kuma bai kai ba wannan kuma na Allah ne amma ba da gangan mu kaɗai kwano ko kaza wai za ku in za ku faɗi magana fa'adi fa'adi ku yi adalci a cikin ta walau kana za ku je ko akan dan uwan ku ne wa bi ahadillahi aw ku cika alƙawarin Allah zalikum wasaykum bihi wannan shine abin da Allah ya muku wasiya da shi la Allah kun tazakkaru ko ku kwa azantu wa anna hadha siratul mustaqim wannan shine tafarki na madaidaici din wayannan abubuwa guda goma shine tafarki madaidaici din fattabi'u to ku bi shi wala tattabi'u subula kan ku bi tafarkin da ya saba wa wannan shine abin da ake faɗa ba wai ka ai dakika ko ka ai kalsafa kan ku bi abin da ya saba wa wannan wayannan su ne to a ciki ga yanzu kiyaye addini da shi mu bauta Allah kan mu duk wayannan addini sai kiyaye rai Allah ya ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah ka ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai da gaskiya duk baki da me da gaskiya ta kashe a kashe ta wannan kuma kotu duk tana nan da hukunce hukuncen shari'a sai kiyaye zuriya din wala taqrabul fawahisha ka ku kusanci alfasha zina ake nufi ma zahara min hawa ma badana abin da ya bayyana daga ita da abin da ya buya dan dai duk kiyaye zuriya da ake faɗa wannan sai kiyaye hankali shine haramta wayannan abubuwa na masu samaye da kaza kaza ba wai hana mu yanci bane a dan dai a kiyaye mana hankalinmu ne dan mutum zama shi da hankali kuma ya zama ba mutum ba duk gaba duk gaba kida sai kiyaye dukiya wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddahu da kuma wa alful kaila ku cika ma'auni ku cika wannan duk kiyaye dukiya ne ka mutu salwantar da dukiyar jama'a da duk gaba kida bilkisu to wannan su ake cewa larurori manya wanda su ake cewa makasadin shari'a kuma nufin shari'a ne nufin ji shari'a nan ga su nan guda biyar dinnan to sai kuma shauran larurorin da duk in ka lura dai daga cikin wayannan suka fita ana ce musu larurori manya ana ce musu hudu kuma wayancan larurori guda biyar sai akwai manyan kuma sai akwai kuma shauran da suka fita daga wayannan wanda su ne kuma masu kare ana ce musu larurori hudu zaruriyatul arba'in mai haƙa'iƙula larurori hudu to wane ne larurori hudu giza'u cin abinci dan adam bai taɓa wadata da cin abinci ba dan adam bai ci abinci ba ya akwai adadin kwanakin da in bai ci abinci sai jikinsa ya rushe ta zama ba shi da body building da ake cewa sai jikinsa ya rushe duk gaba ki da to abincin nan akwai abinci akwai kuma masu raka abinci akwai masu misali mu hausa tuwo abinci ne shinkafa abinci gero abinci tuwo gero abinci da kaza wayannan abinci ne amma kuma nama shi kuma mai rako abinci ne za ka iya ko baka same shi ba za ka samu abinci zai zama ba suka a sa su abubuwan da zai sa shi taushi da kaza kore abin da zai sa shi kore su salak su wannan kuma abubuwa ne masu a dai ga abinci can wanda in ba a ci ba za a rayu ba to wannan shi ake faɗa har kuma ya to cin abinci to kuma yawa sai kuma shan ruwa dan adam shan ruwa ma wajibi ne a gare shi in bai sha ruwa ba na waɗansu adadin kwanaki shi ma sai ya sai ya mutu sai jikinsa ya rushe da ruwa jininsa da komai yake yake yawo sai iska wannan oxygen iska da muke shaƙa don mu rayu wanda ita kuma ita take tuttura duk waɗannan abubuwa ita za ta tura jini ita za ta tura ita za ta koro wanda zai fito ita za ta bayan ikon Allah kuma to iska shaƙa shi ma kiyaye iska shaƙa kullum za ka je tura suna cewa ɗumaman yanayi dole a kiyaye gurɓata yanayi kai baka san ma meye suke faɗa ba suna kula da iskar da ake shaƙa wannan oxygen da ake shaƙa to suna kula to yanayi iska ta shaƙa saboda ɗan adam yanzu ka sa shi a cikin inda ba iska ka kukkulle gila sai ya mutu yanzu yanzu sai zuciyarsa ta buga yanzu yanzu in ya zauna inda ba inda zai dinga shakar sa haka ita ma mai abinci sai makwanci makwanci makwancin da zai kiyaye shi zubar ruwa ba ruwa ya zuba a kansa ba makwancin da zai dan kiyaye shi rana ba rana da makwancin da zai dan kiyaye shi sanyi da zai abu ba zai sa shi ya zuɗi wannan sai makwanci zancen kuma ya zama mai kyau wannan kuma wani abu ne dai amma dai abin da zai rufe ka ruwan sama ba zai dake ka ba abin da zai rufe ka rana ba ta dake ka ba abin da zai rufe ka sanyi ba zai dake ka ba sanyi ba zai abin da zai rufe ka wani naman daji ba zai iya ko wani abu mai cuta ba zai iya shigowa ya zo ya cuce ka ba wannan makwanci ne wannan kowane dan adam yana bukatar wani dole ne ya bukatar wani kuma sai har ko da haya ko da mallakan nasa na kansa ko da kaza dan sun sai an kera shi kuma wannan wani abu ne daban wa'annan dai su kuma su ne larurori guda hudu ci sha sha iska shaka makwanci tsadar wayannan su ne rayuwarsa to sai kuma wayanda suke biyo su sun yi kama da su wayansu ba su kama da su ba mun ce ci mun ce sha sai mun ce iskar shaƙa oxygen oxygen iskar shaƙa sai haske daugu haske ko hasken rana ko hasken fitila to shi dai abin da ya sa baya daga cikin wancan wajibai dan adam Allah ya yi ma haske kowane iri in hatsin da rana ga rana na Allah ya yi ma ko baka da fitila ko baka da ga rana nan ta ka je ka nemi abinci ka je abinci ranan nan tun tana da zafi tun bata fito ba tun har ta fito tun ba ta da zafi har ta zafi har ta take har kana neman inuwa da kaza har azhar ta yi ta karye har la'asar ta yi ranar ta tsufa ma ta yi fari tana nuna ma har ta so ma duhu da yanzu ka hada kayan kasuwanka fa ka tafi gida zan waɗi har kuma shi kenan ta faɗi magariba ta yi shi kenan yanzu kuma zancen neman arziki ya ƙare zancen kaje ko ina ya ƙare in dai a rayuwa ce sai kuma kai dai kuma kai abin da ka ɗora a kanka an dai a wajibin rayuwa ce yanzu kuma ka dawo gida kuma yanzu kuma ka kwanta ka nutsu ka kwanta irin da kuka muna yi da azumi din nan azumi shi yake nuna mana rayuwar da Allah halice mu akan da an sha ruwa kuma shi kenan da za a sai kuma yanzu a dawo a nutsu garba ta yi a dawo a nutsu kuma a yi kalloli a kwaci abinci kuma a kwanta don kuma gobe ma a kuma tashi da safe amma tun da bature ya shigo tun da nefa ta shigo tun da komai ya barkace tun da tv ta shigo da ranmu ya zama rana ranar mu ta zama ba wai mun ce ba shi da kyau ba wai dai sai ka je ƙauye kuma za ka ga wannan rayuwa to yanzu da daddare kuma dan je larurar da dole sai an dan fitar an je an yi ga wata nan kuma Allah ya sama ga wata fitila nan dan je larurar da sai ka fita ka je kai ko sai ka je ka ga ga wata nan Allah ya sama ba an kula ba akwai kaman toci a bace ina dan je larurar da sai ka fita ka je kai to wannan ga wata nan Allah ya sama to sai dai kuma in kana son wani abu kuma kai kuma yanzu ka ƙara da wata fitila ko can cikin ɗaki ko ta galibin mutum zai kwanta bacci ma kashe fitila yake duk ga baki da galibin zai kwanta bacci to wannan kenan to da haka kaga haske haske shi ma daga cikin larurar rayuwa amma ba ta dole ba wanda yauwa sai makwanci da an faɗa sai kayan sawa dan adam ya rufe tsiraicinsa wannan larura ce ta rayuwa akwai na dole abinda zai rufe ma tsiraici wannan dole ne ko a baitul mali ko a waye yana dolan kan musulmi dolan kan rayuwa ne cewa mutum abin da zai rufe ma tsiraicinsa tsiraici tun daga cibiya zuwa gwiwa wannan shi ne tsiraici babban tsiraici inda dross yake dan karamin kamfa yake rufewa wannan shi ne babba mabiyansa kuma daga cibiya zuwa gwiwa wannan shi ne tsiraici dole mutum ya rufe nan wajen dole ya rufe nan wajen da abu to sai kuma abin da zai kiyaye masa zai dan kare masa zai dan kare masa sanyi dan rigar da za ta kare masa ana cewa rigar sanyi mai dan kauri sai kuma rigar zafi mara dan kauri to dan adam yana neman wayannan ma wayannan sune kusan wajibi kan dan adam sai kuma rishu kayan ado wannan kuma ba dole bane ga wanda Allah ya horewa amma shari'a Allah da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana so ya ga gurbin ni'ima in yayi wa mutum Allah ya ma ni'ima yana so ya ga gurbin ni'ima ya yi ma ni'ima kai amma bai so ka dinga yawo da walki da ka taɓo fushin Allah sai Allah ya kwace ya je ya ba wani ya kwace ya ba wani Allah ya ma gurbin ni'ima ka dinga dan cin abu mai kyau ka ki sai Allah ya kwace ya je ya ba wani Allah ya ma gurbin ni'ima ka dinga ka ki sai Allah ya kwace ya je ya ba wani ba wannan ake nufi ba to kaya shi ma akwai na akwai kayan tsirai yuwari sau'atiku warisha wali ba sa takwe akwai kayan da zai rufe tsiraicin ku warishi kuma da kayan ado yanzu alkyabba da ake sa duk kayan ado ne amma na rufe tsiraici an riga an gama to wannan kenan sai siha zancen lafiya dole ne kuma dan adam ya nemi zancen lafiya ya gyara lafiyarsa ya kare in ba shi da lafiya kuma ya je asibiti ya je kaza ya je abu sai in jabu haihuwa iya karfinsa duk za a zo da sai in jabu haihuwa sai ta'alimi yan adam dole suna son su hayayyafa su hayayyafa don su iya kare kansu don su iya kafa gari don su iya abu idan yan adam ba su hayayyafa ba su da gari idan yanzu sarkin da yake mallaka mutane 100 ya fi sarkin da yake mallaka mutane 50 kawai sarkin da yake mallaka mutane 1000 ya fi sarkin da yake mallaka mutane 100 yawan jama'a shine yawan darajar mai mallaka suna da da abu to hayayyafa sai a karar karatu dole dan adam ya san karatu na abin da zai iya rubutu ya iya rubutu ya iya ganewa ya san na addininsa ya san na kasuwancinsa ya san na iya karfinsa dole gabaki daya yawwa sai kuma fitar da abin da ka ci da fitar da abin da ka ci dan adam dole yana da bukatar ya fitar da ba haya saboda cin da yayi yayi fitsari saboda shan da yayi saboda da shan da yayi yayi aure saboda duk wa'in abuwa jinin da yake jikinsa yake yawo shi ma yana buƙatar ya rabu ya yi aure duk gaba ki daya to za ga sun ce magani yana cikin abu hudu gudawa wanke ciki kenan amai wanke dauda da take karkashin su hanta su waye da kaza su akwai abin da bai fita ta ƙasa dole ya fita ta abu za ka so a wajen likitoci ma yana da kyau duk wata ɗaya ka dinga yin amai a likitanci duk wata ɗaya ana so ka yi amai a likitanci fa daga baki ɗaya ana so duk kaman wata ko abu dai shi annabi duk sati na sallah alisala ka sha abin da zai wanke ma ciki cikin ka ya dan wanku saboda al'imsaku ummul amradi kumewar ciki sun ce shine uwar cuta duk gaba ki ɗaya duk gaba ke da kai kanka ba ka zuba abinci a kwano ba ka wanke wancan kwanan ba to ka dinga wanke to gudawa amai sai kaho don mutum ya dan rage jini iya karfinsa akwai likitanci da kuma ba kuma ka ga kwace jininka ba shine rayuwarka kaho yauwa to sai kuma aure don shi ma kuma wannan da ya dinga fita shi ma abu ne to wannan dole ne dan adam kuma yana buƙatar zubar da wayannan su ma saboda lafiya kuma yanzu an komo fannin lafiya yawa sai kuma hutun zuciya dan adam yana da buƙatar zuciyarsa ta huta ba ya fada babban ba zuciyarsa ɓacewa ba zuciyarsa za ga annabi yana ta roƙon abubuwan da za su kawo hutun zuciya daɗin zuciya da kaza da aka shari'a duk ta ki su bauta su waye suna kanci su ka za ka da akwai abubuwan da in an yi mutum zuciyarsa ba ta huta ba duk gaba ki da shi wata jana abul abbas yana daga cikin littafinsa yana ta duk wanda bai kiyaye zuciya ɗan ɗariƙa ta ba halaka za ta faɗa mai yanzu yanzu ka dinga tabo yan uwanka mutum yana wuridinsa yana so ya tafi cikin Allah mutum yana so ya tunanin Allah ya dinga ni me yasa wane min kaza ne ni me yasa wane min kaza ba na shari'a ba kuma shi ya tsokano ka ba kai ba ko mu muka je muka tsokana ba aka yi mana kuma mu dinga cewa kaga wannan muka jawo abinda to hutun zuciya sai bacci shi ma yana daga cikin abin da dan adam yake bukata dole ne dan adam yayi bacci da wuta dan adam shi ma dan adam ne bai yi bacci ba akwai kwanakin da in bai bacci ba sai haukace shi ma akwai lokacin kwanakin da in bai bace sai ya zama ma yana haukan ba wanda zai dinga cin naman kansa da kansa bacci ya jawo wannan rashin bacci idan da yana daga cikin sai dole ya bacci sai dan adam kuma ya dinga daidaita shi kuma wannan ilimin daidaita abubuwa mutum ya daidaita jini a san awon jini awon ikon Allah wayannan duk suna tawazuni da ake cewa jini ya kai adadi kaza kai ya kasa kai ya jini ya wannan kuma a hankula a hankula tawazuni abu kaza ya kai kaza abu kaza ya kai kaza abu kaza ya kai kaza duk wayannan ba wai likitoci suka tsago ko tura su duk muna da su a cikin addini duk gaba ki daya to kuma sai dan neman abin da zai dan adam kuma yana da bukatar neman abin da zai ci gaba da rayuwar nan tasa noma ko nema ko kiwo ko dan wani abu da zai kuma dinga rayuwa ta ci gaba ya dinga dan samun iya wanda zai iya rike kansa da kaza tantan ya tara kuma wannan kuma wani abu ne na daban iya karfinsa da iya abin da to yanzu waɗannan kusan su ne laruwar rayuwa yanzu wannan za mu magana da su waɗannan shaura ba waɗancan guda biyar ɗin ba amma duk rayuwar annabi sallallahu alaihi koyar da waɗancan guda biyar ɗin ne kuma koyar da waɗannan ɗin nan to shine yanzu abin da za mu magana da shi a gurguje dan ku gane to shine yake cewa abin da muka rarrabe shi to to waɗannan abubuwa duk da muka faɗa ɗin nan banda waɗancan biyar ɗin na farko waɗannan yanzu abubuwa da muka faɗa abinci ruwa iska mai kyau haske ɗakin kwana kayan sawa lafiyar jiki hayayyafa aure da hayayyafa karatu numfashi fitar da daudar jiki inda zai ɗan sa ka kaɗan jiɗi hutun zuciya bacci daidaita abubuwa nema ko kaza to wayannan duk abin da muka faɗa din nan wayannan abubuwa fa'ala salasata azrad sun kasu uku wayannan abubuwa da muka faɗa sun kasu uku sun kasu uku darbu kaso na farko sunfi na farko alfadlu fi qillati falala tana cikin a karanta shi wayannan abubuwa sun kasu uku wato wa'yansunsu falala a cikinsu ka karanta su falala a cikinsu ka karanta su wa zarku wani kaso na biyu kuma alfazulu fi kasaratihi falala a cikinsa shi kuma ka yi shi da yawa ka yi shi da yawa wa zarku kaso na uku kuma taktaliful ahwali fihi halaye sun saba wani ya iya yi da yawa wani ya kaɗa wani ya kaɗan wani ya da yawa halayen jama'a yanzu kuma a wancan dai an fi so ko ma hawaye kai ka karanta shi wancan an fi so ko ma hawaye kai ka yawaita shi wannan kuma halinka kai kana daga cikin mutum da ya dace ka yawaita shi kai kana daga cikin wanda ya dace ka karanta shi duk ga baki da fa amma tamadduhu amma yahu wal kamalu da cika bikillatihi da karanta shi ittifaqan ittifaqan a haduwa an hadu wa ala kulli amma abinda in ka karanta shi yabo ne in ka karanta shi cika ne kuma an yi ittifaqan cewa a karanta shi ala kulli halin abu kowane hali adatan al'ada ma ta nuna a karanta shi wa shari'atan shari'a ma ta nuna da yawa wani zuwan al'ada ta kan saba wa shari'a wani zuwan shari'a ta kan saba amma wannan da al'ada da shari'a sun haɗu a karanta shi kalgi za'i kaman cin abinci wannan mu da bacci wa'annan abubuwa guda biyu da al'ada da shari'a da in kana so ka zama cikakke in kana so da yabo duk sun nuna karanta su ko ba karanta wannan iya ƙarfinka iya ƙarfinka ba ana nufin kuma yadda za ka je ka halaka ba ba ana nufin yadda za ka je ka halaka ba bare wa'annan zamanuka da cututtuka suka yi yawa walsa da wane ne bare nau'o'in abu yanzu kamar larabawa kamar fulani kamar waye suna da madara suna da nono wannan abu ne fandishan ne mai kyau madara din nan in ka tana da maiko tana da abu za ta shiga can cikin jikinka duk ta je ta tattoshe inda yunwa za ta to dan abinci kaɗan ka ɗora ya isa dan abinci kaɗan in ka ɗora ya isa duk gaba ki ɗaya hausawa wanda ba su da nono ko wanda ba su da madara karata suna da koko suna da koko suna da kunu wa'annan in ka sha su shi sa ga al'ada hausawa al'ada kaza wa'annan in ka sha su to dan abin da ka ɗora dan kaɗan akai sai ya isa sai ya isa wai idan mutum ya ajiye abinci zai ci wani mai hikima yana faɗa idan mutum ya ajiye abinci zai ci sai yin wata ce da 'ya'yanta kowa ya laɓe ga dutse na ga jifa nan kowa ya laɓe idan kaɗan jajjefa abinci kaɗan jefa abinci kaɗan korarwa ya fito kowa ya fito ya aikinsa an gama jifa amma yunwa ta ga ka sa kunu ko ka sa fura ko ka sa a rayar ce to ga malale nan kuma yanzu kowa ya ta kansa ga malale nan yanzu kowa ya ta kansa duk inda ka shiga aka abuwa za ga yanzu ba mu da koko ba mu da irin wayannan abuwa to shi kuma bature da kowa shi kuma yana da shayi shayi ya hada shi da madara da dan kadan shi kuma ya dan sha breakfast da to kuma duk abin da ya zo tsora a kansa sai ya abubuwa sai ya abubuwa galibi sai dai in ba an fi so ma mutum ya dan sha dan wani mai dan dumi din mai dan malale din saboda shi zai je ya rarraba tumbinsa tumbi za ka ga yana da wata harza yana da wata harza a jiki to wannan harza din ko za ka ga mannewa take to yanzu wannan harzar ta manne baka dan zuba abu mai dan ruwa mai dan abin da zai zo ya dan raba ta ba idan ka jefa abu mai kauri sai ya tsinka sai ya raba ta da karfi sai wani ya harzan nan ta dan tsinke to da ya harzan nan ta dan tsinke sai a ce olsa ta faru olsa ba ana ce mata gyamban ciki waye waye yan wannan harzar ce ta dan tsinke ko ta dan yi ta faru yanzu dai akan nan za a ta to ci da sha yana daga abin da ake yabo wajen karanta shi da komai to zamu je da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar da rayuwarsa a ciki daidai abu fa ba mutum ya zo kuma ya je ya ce ba zai ba kuma yunwa ta kama shi ya je ga daga baki da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah